بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مجال الله سبحانه وتعالى جل وعلا وأنا إليكم مع ثلاثة شاكرة نعم شاكرا لوجه رمضان كثيرا من صلى الله عليه واله وسلم من ذلك الوجود والملاعين والحكم والوجود وقل والشفق ما ذكر في الوجود والملاعين يا فضل الله سبحانه وتعالى أن إنما الجزائر يوم يوم عندما الشهر الحرام في الشهر الحرام والحرمات الكتاب والآية التنين والكتب والكتب لا تنسى الكتاب شدة لما ذلك وآية تتجر نعم وعن كتب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين
yin abin da yake da alaƙa da wannan ala na tabbiri fasakar wani da farko shi ne suna wasan ruwan musulmi a kinkarar kwanaki goma da ƙarshe na wannan da albarka ne kamata ba wa Allah su su bilali ne alhami da su domin a ƙarin kusanci zuwa ga ubangiji wannan lokaci ne mai tsada kwanakin da na goma na ƙarshe akwai dare sun su guda ɗaya wanda ya fi gani guda dubu kamar da Allah su ta lafiya da wasu Al-Qur'an wanda shi ne dare ne na kwalar kuma man zuwa sallallahu alaihi wa sallam yadda kuɗi tafi har ya bayyana wa sahabban sa dalilin kitabun kuɗi da zai ne zaki wajen ibada ta dalilin kwalar yanzu ta kuma ba wai sai mutum ya ga wani abu ko da za a ce ya ga bishiyoyi sun kwanta da ni ya yi kaza irin wannan abubuwan amma da aka alamu da ya tabbata a sunan rubu sallallahu alaihi wa sallam da kamar wata nutsuwa ta musamman rana ba za ta zafi ba har rubu sallallahu alaihi wa sallam a hadisin abu sahihi al-kudri yake ba da labari cewa ya yi mafarki ya ga da yake sanin kuma ya yi a kodoshin da ya yi cikin lafiya wannan abin kuma da ya zuro yan da abin ya tabbata sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar asuba in aka ruwa saboda sanyi da ake samu da nutsuwa a lokacin nan aka samu ruwan sama har ya zama tun da tamkar ko ce rufin masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tamkar da biyu ne ruwan da ran sun shigo har lafiya da kuke kasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya shinka a kai suka fassara cewa wannan alama ce ta ita mata ne da kansu don haka mutum ya kokari ya ba da lokacin da sosai da shi da iyali ko kamar da masu Allah sallallahu alaihi wasallam yi wajen raya dare raya dare da ibada mutum ya kusanci majalisan surutu da hayaniya da zama tallafe tallafe waɗanda za su fata mutum lokaci da mai da hankalinsa wajen tabbatar cewa ya kusanci ubangiji muna roƙon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mu dace sun addu'o'in kuma da zamu ne addu'o'i na abin da zai sa tabbatar mana da alheri mu ga kawo mu rayuwar mu ke kyau addini mu ke kyau mu zauna lafiya kuma Allah ya tsare mu daga kowace irin fitina shi tambayoyi ko wani mana tambaya ya bugo sau biyu kenan ta farko da yin bugo na man tsakara cikin littafin ta uku yana tambaya akan yana cewa falatun baqiyatu salihat shi ya nuna baqiyatu salihin to kana shi ma ta shin annabi ya yi ta kama kamar idan ya yi ta ko ito ya yi ta ko ya yi shi ita ce kuma ya sake yi salatun bakiya wato sallar bakiya ta tsari shi ta sake nana tawa idan ta biyan ka su guda biyu da san wata sallah ta musamman da ake kira sallar baqiyat as-salihin ba ko baqiyat as-salihin lafazin baqiyat as-salihat shi ne abin da ya zo a cikin Qur'ani surul Kaf baqiyat as-salihat khairun min rabbika thawaban wa khairun amalan wa ukhra yau wannan aya ita ce inda Allah maka fi ambaci al-baqiyat as-salihat kuma malamai sun yi kafani akan mutum da ita menene albaqiyatu salihat din kuma gundumin suna da yawa akwai malamai a kai amma akwai mafi yawan malamai suna fassara ta da cewa abin da ake nufi da ita fadin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wannan shi ne ma'anar albaqiyatu salihat wasu malaman sun hada da sauran shi tafsirin sallah da azumi da kada ayyukan tafsirin da ajin da su kanta ubangiji shi ne al-maqiyat as-salihat amma kasancewar akwai hadisi da al-hakim ya rawaito kuma ya yi sahihi ne الذهبي يا وقف مس أتيت وحديث في المسيح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجي وصحبه يسلكوا جنته ويجي تذكر جنة شنو تذكر bambanci da janna fata wannan kuma bam to shi ka ambace suke cewa suka ce ya rasulullah amin adini qad ahdar za mu dauki da kowa ne saboda wani abokin da ba da yake ko ne sai kala na kai ce a yake amma yake abin da za ku faɗa shi ne faɗin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar فكر فإنها يأتين يوم القيامة ذات النور أن الكلمة ذات النور أن كاتب القيامة suna masu kamar kan mutum kuma su gabata wato za su gabata da mutum su jira shi a ba su sakamakon su ranar tashi a kiyama shi ne har yake cewa ma'ana a ɗauki waɗannan kalmomi a riƙe su ke wata su cewa hulman ba su yaƙi sani haka na kan hadisi yake bayan ya faɗi wannan kalmomi sai kawo ne to waɗanda ba su tafi da ingancin hadisin ba su suke tsayawa su faɗi wasu abubuwan daban amma wannan hadisin sun albani ya faɗi a cikin hadisin aljami'i kabir na na ta mutu duba aljami'i kabir na sunubi zai ga shekul albani ya faɗi wannan hadisin a cikin hadisai wanda suke a ingantattu za su ji sau kuma da suke wannan duk da ya inganta shi ne kamar da zama fassarar albaqiyatu salihat shi ne yawaita faɗin سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر من صلاح الدين العلالي صلاح الدين ابن خليل الحيكلي وثم لم خديجي من أنا سنة علاجي ينا لبكات ما جواب أصلا من سنة التفسير الباقيات الصالحات يقع أساس من تفسير علاجة الغرب وكل من يقول ما نميت في يقول أصلا مثلا في أي فراء كما يقام مثلا ومن يقام إليه ومن يقول لك malam ina so in san bambanci tsakanin bid'a da wannan bid'a babba dangane da wasu na cewa sai ya fassara Qur'ani ma bid'a ce inda kun san da ba sallama da yayi ba yau Allah ya fara mana sai to wannan kun taba magana ko ina jin ba ran mun ta'arifi dai na abin da ake so bid'a karama da bid'a babba malamai suna faɗin wannan ne ta ɓangaren bid'a da za ta kafir a mutum da suke ciki da musulunci da wanda ba za ta fita ba wannan kuma gwargwadon ajibin ne akwai bid'a a itikadiyya akwai kuma bid'a amaliya wato bid'o'i na ajiyya akwai bid'o'i kuma na wato aiki aikin gaba idan mutum ya karanta littafin ashafi wato kitabul kitab ya fassara wannan abubuwa ne da ya rubuta da su akwai gida da ya ware ba wannan karama da babba ba hakikiya da ibadiyya hakikiya sun ta bangaren asalin da ibadiyya kuma ta bangaren wasu wato ibada ce ko da akwai da asali amma kuma ba haka aka saba yin ta ba to duk da wannan ta'alimin kai da aka ba shine a gaban ka ba dan tambayar ka ta karshe ko amma magana ta karshe abin da kake so shine da magana musafaha da Qur'ani ba kawo da gaskiya a duniya ba to kai ko kana da dalili kan wani inda dai wasu malamai da wasu ne suke fadi da suke suka yin musabaqa alqur'ani musabaqa alqur'ani ba ne sunna ba ne akwai hakika ko kuma suka soke ko kuma wanda suke sa ta alayin abubuwan da suka halatta a yi su ta bangaren gwargwar da mutane da hadisi alqur'ani kamar malik ibn qayyim ni kitabun al-qudusiyya ya faɗi halaccin wannan musabaqa ta al-qur'ani duk da ba wai ya san irin wannan da ake kai ya kawo abubuwan da ake musabaqa a cikin su musabaqar da ake ta tseren dawaki da kuma koyan harbin maji da makamantan waɗannan kawai sharadin da sai rikar da wannan ta haddar alƙur'ani da karanta ta yake ita ba za ta iya shiga cikin wannan saboda kasancewar wangan da mutane ne su koyi wani in jihadi ibada karatun alƙur'ani ma ibada ne aka wannan da mutum ya koyi da zai jihadi dan an wannan da shi da zai haddace alƙur'ani ba sabon abu ba ne shafatar kyauta illa abin da ake so shi a ilmantar da masu yi su zama cewa suna yi da ikhlas kada su yi saboda abin duniyar da ake samu su yi saboda fa'idar da za su samu ta haddasa alƙur'ani kuma alhamdulillah wannan dinga ya samu mana natija mai kyau lokacin da aka fara yin wani harkar musabaqa wannan dinga samari sun tashi sosai suna haddasa alƙur'ani adadin mutanen da ake samu masu haddasa alƙur'ani sun karu fiye da yadda ya kamata kafin ibnu qayyim ya sa ta abin da ya هل الكلمات ما تكفي بدون لا أكفية ولا المطلوب هلا من شيء تمشي وانا نكل فينا هو ما لم يكن كذا يجب الإيمان من راتبه والإيمان أن يجمع الكفية كافون كريم الذي ينتج إذا الكفية إن يسلم كافون كريم ثم دائما حقيقي ثم يجب الله يجب الله يجب شيء علما لك samu waɗanda suka fi shi ilimi a sanar da su suke magana fiha cewa masu iya hakika tana buƙatar mutum ya yi da gwargwadon yadda ta zo a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yadda ake yi shi ne hakika rattashiyar wanko ana yin da sauki ba ta yin sauki har sahabbai suna ba da labarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yin ta'iyarsa ta farko haka ne da habbai da da suke da su kamar ko wata wato gaskiya wanda take ciki tana da yawa har suna cewa an yi ya yi da ake da ya karanta fatiha ba ma'ana wani lafiyar tafiyar ma har suna kokon ta an gama su gaba daya saboda saurin da za a ga sahabbai suna yi duk da dai akwai sabani malamai da su ma mushafi na ganin sarari ne kowa jiki da ke kayi salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ta asiriyar farko amma sauran malamai ba su tafi da wannan ra'ayin ba musamman mun lura da yadda aka yi kanto daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda suke zaman tafiya na farko ba ta da cewa suna zama za ka ga sun yi yau wannan yana cewa iya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi ne kai nan sannan ka tayi ba abin da ya ka maka sallah tsakanin wanda su akwai su ba babu shi ba amma kuma jumurin malamai ba shi ne za a yi tafi zuwa gare shi amma kashiya ta ce ita ce wadda za a buga zuwa idan wato ya zama an yi ta da gaggawa ba a sami damar da mutum an ce gama ta ya kuma yi salatin da masu lafi sallallahu alaihi wasallam amma ko ne aka yi aka kawo sallar mutum ba ta fadi da iya biyu da wani ba mutum ne shi ke ya faɗi abin da ake gani shi da sauran masu da ne yawa sai duk abin da baka samu yi ba in kana bayan liman liman ya dauke maka mutum ne ba ka nuna ba na ba kamar kai za ka sai ka kwanta ka hankali ka sallar ka insha Allah ba ka da matsala amma kasancewa akwai kyau da dafi a ga yana tsabbaka abin da yake yana kwatanta abin da yake shi ne sunan annabi sallallahu alaihi wasallam a iya yusar da shi musamman ta hanya kuma mai kyau da ladabi ko a rubuta masa wasiƙa ba ta haka cibiyar abin da zai sa ba zai kai kuma sihar ba ma'ana da ladabin da ya shi in ya ji ya san so ake ya gyara ba so ake ake masa mutunci ba Allah ba shi ya samu dace kai za mu yi da Allah ba shi cewa wa an tuqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin malamin sa'adi ya zo da lamin komai da zamu da zamu karanta na tsabin ne amma illa kalma daya da take da alaka da wata magana ta larabci malaman larabci suna cewa ko ji wasu malaman larabci ambaci wannan kalma cewa at-tahluka da ake yi da at-tahluka suka ce shine al-halak halak kuma suka ce duk larabci babu wata kalma nisan abin da kore suka ce ba wata kalma da ta zo a wannan wazanin hatta kula duk la ya fi sai wannan kalma a cikin al'ada babu duk kalmar da za ta binciko a kan wazani hatta kula suka ce babu dukkan wanda kuka ke kawai kuka da ta zo a wannan babi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa an ko kuma ku ciyar fi sabilillah ma'ana ku ba da dukiyar ku ta hanyar Allah nan ya gani babu jihadi da babu da babu jihadi ina ake fi sabilillah yau في سبيل الله لفظ عام يشمل القتال ويشمل غير القتال ممكن ليه في مقام الدين الإسلامي قلت ولو تلقوا بأيديكم إلى التهلكة كانت الجيبة حتى ينفذ معنى كانت الأنصارية حتى ينفذ الجيبة قاومته زوى التهلكة حبيت تكوني حلال وأحسنكم كجوجة إن الله يحب المسلمين لأن ألا جنة ما في جوجة كاوة يأمر تعالى عباده بالنفقة Allah mafi yana umartar a bayansa da annafaka annafaka ita ce ci da dukiya annafaka yake wa huwa ikhrajul amwal fi turuqi al-musilati ila Allah shine wato mutum ya ba da dukiyarsa dan shi da ita da amfani da ita a hanyoyin da suke kaiwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق على من تهم نعمته wato yake shi ne duk wata hanya ta aljini ko sadaka ce da za ta biyo wa miskini ko kuma wani dangin ta na jini duk wannan abu ya da shi au qalilin am am au infaqin ko kuma ka ce dai ala man tajibu ni'matuhu ka ci da dukiyarka ka ba da taimako a kan wanda ke wajibi a kanka wato ka ɗauki nauyin ka shi ne nuna ɗaukar nauyin ku ciyarwa da sauransu yake wa a'a zama zalim mafi girma a cikin waɗannan abubuwa shi ne wa awwalu ma da hala fi dalika kuma abin da zai fara shiga cikin wannan umarni ko wannan lafazi na fitar yin lai shi ne al-infaqu fi hadhihi sabilillah wannan ko an ce wani abu zai shiga to alladhi yadkhulu dukulan awwaliyyan shi ne wannan من العمر كنت فإن النفقة فيه ومن تقيم الدعوة فقال في يرفع أسيب إلى وجن جهاد في المال الدوسيا وتكتب في كما في مصائب المسلمين وجن جهاد وهو فضل فريلا كالجهاد في البدن كما يبدا yin jihadin da jiki yake wajibi to haka yin jihadin da dukiya shi ma shi wajibi ai a wurare da yawa cikin alkur'ani Allah maka ya hada wadannan abubuwan guda biyu ko وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم هو جاهدوا بأموالكم وأنفسهم في سبيل الله هو يعني جواب لكن ولك ولهم عذباتك في سبيل الله أسرع بأموالهم وأنفسهم ولهم عذباتك بأموالهم وأنفسهم أو أنفسهم في سبيل الله أي جيد دامة يوم في ولن يمنع ولن في كفاية ذلك يأتي وفيها من المصالح العظيمة لنشتم مصلحه معنى أمقان جزاء كرم الخطبة لفرشين الإعانة على تقوية المسلمين وتقيم قواعد ألف قواعد المسلمين وعلى توحيد الشرك وأهله فكما لو لم الشرك كما فيها وعلى إقامة دين الله فكما سيد دين الله وإحزاز دين هو الشرك فالجهاد في سبيل الله سبيل جهاد تستوقف كلمة ألم لا يكون إلا على فرق النفقة فجل يبقى وتوقف بقى ينفقوا بدل الأمور في أهل الدنيا معنى الدنيا أي مكان شيء بالدنيا معنى كذا لما قال صلى الله عليه وسلم ولا يدعي إلا هذه الزواج ونيات إلى الجنة هذه يجي هل يدعي الجنة a kawo taimako ko a kawo taimako za a don me tafiyar da za a wahalar da za a a kowane da maza da abin da za a hau samar musu abin da za a hau din nan abin wannan shi ne babban taimakon da za a na ba hamsin da za ta zo zai ba taimakawa addinin Allah ya zama babu maganar dukiya wannan sawabu ta jihadi na jiki ko kuma jihadi na wato dukiya ko na sauran ayyuka wanda ke fi tafi da ma'ana ina nufin a wajen kitali ne ko ko a wajen abin da ya shafi sauran wujuhi fi tafi da yanzu misali abin da ya shafi ginin makarantun da za a ilmantar da mutane shi kan sauran fi tafi da idan babu kuɗi wannan ba zai yi ba za ka dole ne ka yi taimaka a yi wanka kai wani in wanka ne na magana yaki harkar makamai wannan dole ne domin ba zai yi da ya fi samun kankani shi kuma wanda sauran yuzu shi ka fi da ne to shi ma zai fito da shi za ka fita Allah ku kira da umarni cewa wa an fito a shi da dukiya a taimaka a ba da dukiya da wani wannan sai ce ban taɓa wasu ita siyarwa wannan yahu da addinin Allah ka rufi kamar wa rai la yakunu wujuduhu بدونها فزي الأسامي لم أدم بباب لي وهكذا الدين بزي بكتب الأنباء بكتب الدين خلاص فكما نقول سو الأب لا يجب كذا كذا لا يجب شو أبوه لا أحد فلك المكان أبوه رسول الناس أم خلاص المكان الأب لا يجب كذا لازم تجوا هو الأسوق لجماعة تبوي بمقاعد جاء ويا تاكو هو ما يجي بلا حمد wannan cikin ne na tunani ya kamata a ce ana tsara abubuwan da ake bada shawarwari nan na auka wakafi da za a tara kuɗi mai ƙarfi da za a rika ayyukan addini da su a duk lokacin da irin wannan abu ya bukata ko aka tashi bukatar sa fi tilawatin yuzu duniya wa fi sharfin ilqafi fi sabilillah ibtalun bil jihad idan ku aka ce ba za a bada zuciya don taimaka wa addinin Allah ba wannan jihadi shi ke wanda akwai islamin jihadi kamar an rubuta jihadi sun ba da ake kan jihadi yau wa tasmin su da adadi in ku aka ce kar a taimaka wa addinin ku kaga an ci an ne an shugabantar da an tsere ma abokan musulunci akan musulunci kaga abin da ake bukata ne yanzu babban jihadin da ke gaban al'ummar musulmi yanzu shi ne yadda za su kakkaɓe wa kansu wato haka jahilci da ya ta addinin a kowane lungu kowane abin da kowane gari kowane ƙauye ya ce an fahimci ya zama sai an fahimci addinin nan ba abin da suke bukata ya zini wannan domin rashin sa ya aukar da mu zuwa ga abubuwa tare da cewa sauran abubuwa ba duk ana bukatar su duk lokacin da wani abu ya taso da za a bukaci irin sa to a shirya masa to amma ka duba ka ga wani irin shiri musulmi ke da shi yanzu ku duba ku gani yau kwana nawa ne muka kama ba a kan taimakon da aka ce a kawo na da sunan ban sani wani aka a kan ni ba wanda ya kawo da hutu a nan cewa an yi wani abin na kan na ba su da yawan da za a kai kuma ana ta jira mutane da yi ruwa ya rufa musu gidaje an kashe wasu mutane da yawa da su da iyalansu suna da abin da za su so su ba su ci ake son a taimaka musu a wannan abu ya kamata a ce al'ummar musulmi gaba ɗaya sun tsunduma sosai wajen a taimaka domin in ba haka ba san uwanka musulmi ne da cikin tashin hankali ka bari ba ruwanka da shi wannan ba daidai ba haka irin sauran musulmi da suke samun su na tashin hangula ya kamata a ce an kula sosai wajen maganin matsalar nan nasu kuma a taimaka musu da abin da za a taimaka musu a kafin a ce waɗanda suke so su ga babu su a bayan ƙasa a wannan wurin su cin da burinsu Allah mulki ya tsare su ya kuma ba su kariya daga gare ya kara musu haɗin kai ya kara kuma ba su haƙuri da juriya na dukkan musibar da Allah mulki ya sabbaba za ta same su to wannan abin yana daga shi abin da yake damun mutane ya kamata a ce in aka ce jama'a su taimaka to a ga alamar su taimaka kada ya zama cewa kullum mun muna da bakin mu dukan ba a daidai ba amma ga inda za mu samu lada ba su ga aljanna amma kowa ba ruwan wannan abin an saba yanzu a zo da su yanzu irin yanayin da muke da ne masallaci za a iya shekara da shekaru a tafi ana neman su mago da kula duk juma ban so ki tambaya masallaci irin taimakon da ake kai juma me ake samu abin da ya muka rasu sallar juma a guda sai a cikin aka yi sa'a ana samun dubu biyu sallar juma dubu biyu dubu biyu ne cikin da kowa ka tambaye shi a rana guda zai kashe ko a wata ɗaya ba kuma wata guda zai kashe kafi kawai na waya nawa suke suka cewa na Allah tsakanin da Allah kowa a ce kafin waya da yake kashewa ya lissa ba ya gano cewa akwai buƙatar al'ummar musulmi a da samu ga masallaci za a gana ga ga makarantu ku je makarantar da makarantar idan sun da limanin shi shugabantar ta da ta nada gari nawa abubuwa wajen guda nawa ne mana su abubuwa bakwai ne babu guda biyu waɗanda yake akwai gudurin zama kuma ya'yan da su zafi da a ƙasar ce da to ka ji aji amma in sun zauna a cikin bishiya mutum wani da zai bi wani duk abu ne mai sauki amma mu mu ɗauki abin da Allah muke ya hore mana mu bayar mu kuma ka addini ne ya gudana a muna tafi a kan ya kamata mu san mu wa'anda kullum kafin ka gane kin wani wallahi ka duba zuciyarka kai da ilimi to idan ka cika kana da kamalar da gurgudu sai ka faɗi da kowa amma abin da yake wajibi kai mu ba zai muke magana a kan tarbiyyar yara da ne kan za su da tunani mara kyau wannan ba zai taɓa yiwuwa ba idan ba mu gyara inda za mu ilimantar da su ba yau mu kuma mu duba yadda muke ilimin shi kansa yadda muka damu da shi mutum da muka damu da shi a cikin ba yara yau mun iya zuwa mu saurari wa'azi shi kansa wa'azin muna jin daɗin da in an faɗi abin da muke so tsakanin da Allah kuma haka muke yau in an faɗi abin da ba ma so shi ke nan ba za mu ji daɗi ba sai mu dana gugumi a gari yau amma abin da zamu mallaka na ilimi nan shi da ma kullum mutumin da zai ce abu kaza daidai da ko ba daidai bane ya kamata ya zama yana ji mutum ne wasu kabi su koyi larabcin da za su iya karanta baki da kansu su sauki za su je ko malami a koya musu har za su iya gano cewa wani ya faɗi daidai ko bai faɗi daidai mun fahimci yana nan wannan abubuwa su ne mu ya ya shi mutum da ake kyau dole ne sai an zauna an yi karatu da gaske an fahimci addini kuma sannan a taimaka wa addini rayuwar amiga wa addini wani shi muna ta addini amma kishi na zaki da sukan wani bai ciya ba wannan baya taimaka wa haka ne da ya zuwa ta fi amma su ta ce ma'aikaci ba mai kuɗi ba kan da ba wai magana da kuɗi yanzu ku duba ku ne ƴaƴan mu da muka tara makarantu suke tara nawa kowa yake biya a cikin harkar makarantar da ake dora maka zai san mu zo su makarantu ku ga yadda makarantu suke da tsada mutum ma'aikaci ne amma zai kukuta zai biya wa ɗansa makarantar da zai biya wani dubu ɗari wani dubu ɗari biyu ma a wata abin ba a kan nan yake so ce a kan ka shi ne wata hudu amma kana da mutum masallacin unguwar da ke maka a gyara hamsin baya da zai ko banka ta lalace sai ga abu da aiki ko sai a zawo sai a ɗauko muku naira ɗari naira ɗari ko sai a ba wannan harkar gaskiya sama zuwa ce maka a cikin ba da ne wani da ku duba ku ga waɗanda ba musulmi ba da sai a cikin ƙarfin da suka fi su haraji da suka tura ma kansu duk wanda zai shiga ya sa muku cewa masu gudanar da wuraren ibada su sun kowa kuɗi kuma haka bane ko dai in ce ko da wannan karɓar wani zai fito umar to Allah wa ala amma dai alamun da suke kuɗin da suke samu ta hanyar wannan in ma dai wurin ibada ne su samu in ma suna samun kafin su je a ciki to mutane ne su biya duk zuwan da za su yi gashi ibada ake zuwa to amma dai biya in ka kake masallaci da masallaci zo da zo sallah sai ya sa wani abu kafin ya fita sai ka ji da tek na zaki kawai sai mun sai an gabe shi ko ba haka bane kuma ba wanda a ce maka da shi ba kai za a ce maka wa ka ji dadin sallah a inda kake sallah ba wani zai yi sa'an aljihohi shi da ana samun wurare haka da ƙungiyoyi da wasu masallatan ana samun masu kula da dukiyar suna dan tattabawa shi ma duk saboda dama talaucin da ya yawa na rikin damar kula da su sai za su yi taɓa wannan yanzu abin da za a kawo shi a hula da Allah hula din nan juma'a mutum wajen dubu biyar sun halatta sallar juma'a sai a yawo da hula wannan ya biyar wannan ya biyar wannan ya goma ku zo ku tattara da za a kai dubu kuma amma kowa na gyara ga motar ta ga babur din ta ga hular da tsabga menene ya kashe kuɗi akan wasu abubuwa daga irin shan ruwan da za a gidansa kuɗin wayar kullum ba zai wasa da shi ba gaskiya ka dukkan addini ba haka take ba yau sai mun gyara wannan abubuwan kuma mu ga cewa lallai addinin nan da Allah mun taimaka maka ba a ce ka taimaka wa wani malami yana bukatar wani abu abunka ba abadan amma ka taimaka wa addinin ya fi gaba akwai abubuwa da dama da ake bukatar su yau yanzu ake makaranta babu kujera babu kilo shekaru da yawa ga kuma an rasa wanda zai taimaka kullum sai zancen kuma in ka zo shiga in ka ta ɗauki dubu biyu a cikin wannan juma'a da wata ta wannan juma'a da ya wuce ka biya kuɗin leburancin da za a yi bai zai ko katakon da za a yi gina ba wanda shi na shiga na gani an je ana ɗauko tsofin don kina da suka lalace suna da yin malam to kun ga shi da aka kira ta buga aka sa ya tantance wasu ya gyara a wasu yankuna a fitta sabi duk da yadda aka aji ɗayan ku da kullum ni saboda kasancewa suna kusa da wuri kuma yara suna yawan rubewa a kullum za ka ga yara ana koro da la'asar nan suna zuwa ana sa hukumar har suna san ke da su da ne ina na kusa ke kudin wata ne da su ba sai ku ga mutum hamsin yara hamsin an dawo da su to abubuwan akwai ta kai ciki kuma babu mai gyara mana gaskiya an babu ba ya kamata mu da hankali a maimakon faɗin wani ba daidai yake ba ya kamata mu zo daidai mu a gani a kasa muna aiki da ita Allah mu ke cikin mu zo mu shiga sai ku wa fitarki mu fa ku ku ne la mu wa da ko yau sai ku da nan kuma da yake wa fitarki an yi fa ku ku ne la bari mu taimakawa addini wato hanyar Allah subhanahu wa ta'ala a taimaka a bada dukiya ibtan lil jihadi akwai dukiyar jihadi kuma akwai tsora abokan gaba wasu da kuka kani da kuma tattara su da karfin da suke haɗawa su su rinjaye ka duk idan har ba ku taimaka addinin nan yaya ku ba an samu mazajen da za su iya tsare shi kuma wani abin ya auku ya zama kuma sannan an wayar da kan mutane a kan su san musulunci na hakika aka iya kishin yanzu musulmi miliyan nawa suke da su amma da ba su cikin addini akwai kuma miliyoyin masu damuwa da harkar addini a taimaka mata ba yawa ne da su ba ko saboda rashin da'awa mai kyau ba ilmantar da mutane ba ko kuma saboda wato rashin ilmantarwa ta tarbiyyar asali ba su same ta ba mutum da girmanta ta biya su shiga ruwansa da ma harkar addini kuma yana cewa la ilaha illallah shi ne ba a zoce a kafin gaba shi har kuke addini nan da Allah sun fika tsanani da yawa mutane saboda da an tarbiyyar da shi alal akalla da an sa masa tsayi mai kyau ko da bai ba mai tsananin ba ai kama musulunci ba tsananin ba ne amma shi an harbe shi ne da wannan harbin da waɗanda ba musulmi ba suka suka musulunci da cewa addini ne na tsanani kuma tsanani ke kullum labarai yake za ka yana fahim abin da wanda ba musulmi suke faɗa a kan musulunci zai ga musulmi suna fara su ma su faɗi duk saboda ne saboda ba mu yi da'awa mai kyau ba kuma ba mu ga mutane ta hanyar da za su karɓi abin da muke kiran su zuwa gare shi ba sai ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka wannan fadin ne yake cewa yake fa yakunu qawluhu fadin Allah ku yake cewa kada ku jefa wato kawunan ku da hannayen ku ko ku jefa hannayen ku ko ku yi amfani da hannayen ku je ku kanku cikin halaka to zai zama ka ta'alili ne zalika kamar ta'alili bayanin sababi ne shi ne ma'ana da aka ce wa an ku fi sabilillah wala ku bi ajikum ila ta'aluka abin da ake nufi ashe idan har ba ku yi infani fi sabilillah ba to kun je ku kanku cikin halaka mun fahimci abu yau a kuke wal inqa'u bi yadi ila ta'alukati يرجع إلى أمره mutum ya jefa hannunsa ko ya jefa kansa da hannunsa cikin halaka yana koma zuwa ga lamura guda biyu ma'ana yana fassara mana yanzu kamar ku ne ku yi tambaya me ake nufi da mutum ya jefa kansa cikin halaka duk da cewa wannan kalmar ita kanta kamar fassara ce ta wannan wala tulqu bi aydikum ila ta'aluka me ake nufi da ita yana koma zuwa ga abubuwa da fatan da kan fahimta sai na farko shi ne sharku ma umira fihi al-abd bawa ya bar abin da aka umarce shi duk abin da yake wajibi ne an ce ka aikata shi to idan ka bar shi baka aikata ba to ka ji baka cikin halaka sawa'u sai idan ka ne sarku in ya zama barin wannan abin da aka dora maka shi barin ka ya zama mujiban أو مقاربا لهلاك البدن أو الروح idan ya zama wannan abin da ka bari na wani Allah ya ce ka taimaka wa addini kafi Allah ya ce ka kuzo junan ku kafi Allah ya ce ka daina karya ka daina zambar sun aminci ka daina tsazabi ka daina bijire wa iyayenka kuma ka ce da sallah ka duk wannan abubuwa umarni ne Allah ke ce ko kyau to idan mutum ya bar wannan umarni idan wannan abin da aka bari ya zama yana wajabta mutum ya halaka jikinsa da kuma ruhi ko kuma yana kusa da samun halaka shi ne mutarida ko zai zama a samu halaka ko a zama kusa da samun halaka ne ta jiki ko da ruhi da halakar jiki da ta ruhi wace ce tafi tsanani wace ce kuma tafi sauki halakar jiki da saruri wace ce tafi muhimmanci saruri ta fi muhimmanci kuma ta fi tsanani a cikin mutum ruhin da ya lalace shi ne zai zama ba su da addini ba su da mai kyau ba san alheri gaba ɗaya zuciya baka tunani mummuna ba hasken qur'ani ba hasken sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba san wani abu da ake to kaga wannan zuciya ta mutu yau wanda jiki ya mutu da zuciya ta mutu yau mutuwar jiki idan akwai ruhi mai kyau wannan ba matsala ba ce yau saboda ruhin nan da shi ɗan adam yake zama ɗan adam kamar da jama'a ke cewa yake barkatun abin da ke cewa an ta bi ruhi la bi ta kaji insani kai da ruhi ne kake zama insan ba da jihar ba ma'ana dan adam yana zama ana ce masa mutum ne idan ne idan yana da rai ma'ana za a kira sunansa yanzu misali nan kowa aka tashi kira sa cikin mutum da wani a kira shi a kowa kira kowa da sunan ka ce wancan wani ne wancan wani ne wancan wani idan mutum ya faɗi yanzu ga gawar da hanji za a masa kallon ko za a yi masa wanka a fito da ita a yi masa sallah me muke cewa mun je ganewa gawar wani in an nuna su ce wannan gawar ko ba ta cewa ba a ce wannan abin da ke gaban mu sunan sa gawa kuma mai ne ya gaban nan jiki ne yawwa a ce idan mutum ya mai da hankali kawai kullum tunanin da jikinsa ya koshi ya biya bukatar bukatar ta farbi duk abin da kawai yake so ya aikata to shi ne yake aikatawa babu abin da zai raya shi irin zuciyarsa ta zama mai kyau in ya zama musulmin kwarai mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san alheri da al'umma mai kyautata ma abokansa mai kyautata ma iyayensa mai aikata abin da Allah yake mai barin abin da Allah baya so kuma zuciyarsa tana san alheri da al'umma wannan shi ne mutum to Allah ya gyara mana abubuwan da cikin su suka da zukatanmu yake wa fa'ala ما هو سبب موصل حكما وفعل فيه إن كان يأتي فرق ما أمر به الأمر إذا كان فرقه موجبا أو مصارفا لهلاك البدن أو الروح وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس أو الروح حكم mutum ya aikata abin da yake sababi ne na wato halakar rai ma'ana jiki da kuma ruhu mutum ya halaka kansa akwai abubuwan da mutum ya aikata aiki ya halaka kansa to ga misali ya kawo mana sai ke kwaye da kudu ta ta zalika umurun kafira akwai al'amura da yawa da za su yi da cikin wannan sai ke kamun zalika tarkul jihadi fi sabilillah barin jihadi fi sabilillah da ba sai mutum ya ce a rayuwar da ba ya tunaninsa wannan a shi ma kuskure أو أن تفق فيه وكما تجد توكيا وجن وتمكن الدين الموجب لتسلط الأعداء وأن وأن كل يلا وجدك يزم أبو كويا بس أو كم مثالين من جاي آه ومن ذلك هكذا من الشمع من الأسبوع أقول تغرير الإنسان بنفسه mutum ya sa kansa cikin garari a haka ba wani shiga ko to daga nan wannan kalmar ya dauko ke garari garari shi da maruki da yanzu ya kasa cikin jararin ba a fahimci ya nemi mana ya jefa kansa cikin hatsari ومن ذلك تدريب الانسان بنفسه في مقاتله او سفر موقوف او محل مسبعه او مبدعه او حياه معناه مثالي مثير وزي سوى يجيب خمسة سن ولي حدا ولا إذا سبب سبب يسمي زي يدعو الله لا يكفي شيء شيء مقاتلة أو سفر موقوف هو يجي فيها abin tsoro zai tafi wani wuri da yake akwai tsoro hau da hannun musulmi ko kuma wurin da yake akwai namun daji shi sabo daga sabo ne yau wurin da yake akwai namun daji hau hayyatin ko kuma macizai hau ya su bi shajarar ko kuma ya hau wasu bishiyoyi ana mai hau bishiya hau duniya da kafar ko ba na mana bishiya mai hatsari ko kuma wani jini mai hatsari أو يكون تحت شيء فيه خطر هو كده كثير من أبو جدي أبو هذا أو كان يجوز ما ما طولوا من أخي فارجينا لا هو كده كتنقول كده من كده يعني وصل كده أوقات أحد ko ko kuma da shi ko ta gaba ko da abu a cikin a to kai kafin ka samu lokacin da za a fanni za a yi ni sabo sai a batta haka kuma mutum ya zai kwanta ya bar inda na dare a wuri sai a yi ba komai Allah ne ke karewa to wanda yana cikin misalai na ilqa'in mutum ya jefa kansa shi da ta'alluka kun gane wannan to shi ne misalin da ya bayar sai su wani tsorayi daga makamancin waɗannan suke fahada wa na uhu wannan da makamancin sa mimman alqabi ne bihi da ta'alluka wannan wanda ya aikata waɗannan da kuma wato makamancin waɗannan abubuwa ɗin su suna cikin waɗanda suka jefa hannayensu cikin halaka wa min al-inqab ilayhi daga cikin kuma jefa mutum ya jefa hannunsa cikin halaka har yanzu akwai al-iqabatu ala ma'asillah mutum ya dawwama akan sabon Allah sabon Allah wallahi sabo abu ne da shi halaka mutum sabon Allah wal ya'ku min at-tauba ya kuma yanke baya sa ran lokacin ma da zai ba kawai na yin aika komai kawai yana jin aikinsa ko kuma yana ganin kamar Allah ba zai gafarta masa ba dan haka kawai shi kenan ya ci gaba da abubuwansa wa min akthar kuma amara Allah bi min al-fara'id haka da daga cikin jefa mutum ya jefa kansa cikin halaka shine ya bar abin da Allah maka ke wanda ta masa da farillai allati tarkuha halakun birruhi wa bi wadanda idan mutum ya bar su to hakika halaka ce gare halaka ce kuma ga addini ba shi wala wala ma kana fi nafaqati fi sabilillahi naw'an min anwa'i al-ihsan tunda ya zama cewa taimakawa wajen yada addinin Allah jihadi da makamantan su nau'i ne daga cikin nau'o'in kyautatawa amara bil ihsani umuman to sai Allah mutum ya umarni da cewa ayi ihsani umarni kuma wato na gama gari wa kala sai yake cewa wa ahsinu kuma ku kyautata inna Allah yuhibbu al-muslimin lalle Allah yana son masu kyautatawa yake wa hada yashmalu jami'a anwa'il ihsani wannan ya kunshi dukkan nau'o'in ihsani baki ɗayan su li'annahu lam yuqayyidhu bi shay'in duna shay'in domin ko Allah bai kayyade ya sa masa wani kaidi da wani wato nau'i ko da wani abu ban da wani abu cewa ya wa asu Allah kuma ya bada umarninsa kuma da lafazi lafazin da yake lafazi ne am to ana barin am din nan yabqa ala umumihi hatta yarid muqayyid ko yau ana barin am din nan a bar shi akan umuminsa hatta yarid mukaffisu ko ko kuma idan islahi ne a bar shi hatta yarid muqayyid sai an samu wani nassin da zai fassasa idan amin ne a samu kuma wani nassin da zai kayyade idan mutlaq ina fata ku tunta ku tunda Allah ya ce wa ahsinu ku daukata ku dukkan nau'in daukatawa ta daga ciki ita ake nufi an umarci mu ne nan a kowane babu da zama nuna su daukatawa ne a shi ne sai cewa فيظلم فيه الإحسان بالمال كما تقدم ذاك سوف تواجد دوكيا في الشيء ويدخل فيه هل يدخل كل أبن البيت في جدول الباب حين الإحسان بالجاه أتيمك لمتنتي إن أنت جاه أنا من درجة لمتنتي لإجاه ko a gari ko a idan mutane mutum ya taimaka da irin wannan abu da ake nufi anan shi ka ya kawo mutum da shafa'a da taimaka wa mutane shafa'a da ke dan mutane an mutum magana a cikin annabta ko a kan da ake nufi da shafa'a shafa'a da ma aka nufi shine wato a haɗa abubuwa guda biyu a biyu da abu domin shakku abin da abin da ake nuna ma shakku shine ne guda biyu ko shakku wani wata shafa'i da wuce ne wannan biyu wannan sai ko to abin da ake nufi dama da shafa'a shine a kawo aiki ya haɗu da wani ƙarfin wajen cimma wani buri yanzu a la'ira ceto wanda dama ko kowa da mutum yana fatan sai samu ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musamman Allah ta mu a ci ba shi mu dama abin da ake nufi a muna san Allah ne mana wani abu mu muna da bukata kuma za mu ɗaga hannu mu roƙi ya Allah kai mana kaza to dan abin ya fi ƙarfi sai mu je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu roƙe shi ya roƙi Allah da kada kun ga kana kaga kai buƙatar ka ce aka hada ta aka raba aka daga ta kaga hanyar neman ta zama biyu dole ka ce da kafa mun ga mu sau shine asalin kalmar shafa'a a kawo taimakon da za a hada a taimaka ma a duniya rayuwar mu ta duniya kuma in aka ce shafa'at ana nufin dama kamar kai a tashin bukatar wani tare da kasa ko kuma ka tsaya ka wuce da ba a taimaka ma wani mun ga idan kana da hanya zuwa wani babba ko saboda daukar aiki ko daukar karatu da makamantansu sai wani yana son daukar aikin nan sai ya zo daga gaskiyarsa sai ya ba ka kai kuma sai ka hada takardun nan sai ka rubuta irin wata takarda ai ko not haka sai ka liƙa sai ka hada abu ne aka hada wurin nan abu biyu ne ko da taka da ta wannan kan wannan kaga aka hada abu guda biyu an yi shi a asalin abin ke nan ake za ka je mutum ya taimaka ya ke nemo wa wani aiki ko ya nemo maka karatu wannan duk ya halatta a musulunci ba laifi bane a je wani ya nemo maka admission wani ya nemo maka aiki kawai dai sharafin shi ne ya zama ka cancanta yau ka cancanta kana da abin da ake bukata yau kada ya zama cewa ya nemi a taimaka ko da za a tura wanda ya cancanta ta kuma ba ka cancanta ba idan dai aka yi wani jama'a ba ta halatta ba idan ga mutumin da ya cancanta yana da takardun yana da gogewa da ake cewa fitra yana kuma da ma'ana kamar shekarun aiki da muka mutan su za a su ma'aikata kaga wanda ya cancanta shi ne ga takardun karatu an tabbata karatu ga aikin ya iya ita da shi wani da ya fito kwanan nan bai aikin komai ba ai kaga ba zai kai wannan ba to a zo a ce a gabatar da wannan sabobin wanda ba su yi sai ga wannan da yake da experience kawai saboda wannan wani ne shi ne shi wannan ba shi bane amma shi wannan zai taimaka in ka tantance da zai yi maka mun ga jalla wannan shi ne ka'idar a shari'a da haka ba zai bane ai wannan abu amma a bi shi bisa ka'idar ka wani abu ana faɗa ko wani kuka muna ji dai ko amma a Najeriya yanzu abubuwan sai yin du'a'i kamar da suke cewa to sai du'a'i amma kuma mu rika du'a'i ba mu faɗi sai du'a'i ba kuma mu zauna ko du'a'i ba ma yi in muka ce sai du'a'i to kuma mu addu'a ya Allah kai sauƙaƙe mana waɗannan al'amura yau ka sa mu samu adalci nan ka samu ka sa abubuwan mu su gyaru zukatan al'umma su gyaru da na sama da na ƙasa in kowa ya gyaru wallahi rayuwar da ba ƙaramin daɗin ta gyaru ba kuma in mun ji daɗin rayuwa wanda za su zo a bayan su ma za su ji daɗi amma da ka zo ka gani yaro na yanzu wanda ya tashi dan sakandare yanzu da wanda yake jami'a mafi yawan yaran da ke jami'a kowa ya san abin da ake yi in aka zo aiki ko yau cewa zuwa ne da dole ne kowa gaggawa su kuma samu kada kake yi ma zo a fara da shi mutane da ba su san wannan abin ba lokacin da fasadin idari wanda suka idari kan kuntarasa kafin ya yadu ya bi jinin kowa da tsokar kowa da hannun kowa kafin ya yabi irin wannan yaduwar mutane da ba su san wannan ba an yi lokuta da dama wallahi mutane ajiya za ka ba mutum za ka baka kanin da ya kuce harkar ofis ce ba abin da zai taba duk abin da ba hakkinsa ba kuma ga malamai ne makarantu kowa na zuwa aikin sa yadda ya dace yanzu amma ku duba yadda muke zuwa aiki mutane da yawa ba an saba ma wani ba a ganin su da bayan sunan a za a kawo su wani kuma ya fi da yake mun da ba kwata kwata ba da ciki ke ita da juma amma da tsakiyar nan suna su ma ran ne zama Allah shi za ta ake bari a biya shi dalila sai ta buɗe su ban su gare duk waɗannan abubuwan ba Allah na littafin su kuma za a tambaye mutum a kai yawa to Allah ta wata Allah ya yassare mana kuma ya sa ya ba mu damar mu gyara abin da ke cikin zukatan mu na kashi to ina ne sai ku cewa kuma har yanzu waye da kuma fi ko yawwa yake waye da kuma fi ne samu bin jahi fi shafa'ati wa da au dalika asaf wannan ko sai ke waye da kuma fi dalika al-ihsan bil amr bil ma'ruf kuma yana da cikin wannan har yanzu ihsan duk wani fakarar wa asin yake biya kyau da sun fassara wa aka yi wa'in nan shi ne mutum ya kyautata a wajen al'amur bin ma'ruf wanda ai wannan yau wajen umarnin mutane da aikin alheri da kuma hani daga mummunan aiki sanan mai magana ta kanka tsara yin su gaba da ko yau ya kamata mutum ya kyautata ya yi dan Allah kuma ya iya abu don ma'anar ihsani shi ne ihsani yana nufin yana zuwa da ma'anar ihsani ahsanu shay'a ai ahsanahu أتقنه ولا ولا يمكن إتقان شيء بدون العلم به وزي مكية أبو يدي كما كما والله إذا ما كنت إلمنا لكن هو الذي هو العلم الأكبر to ba dama ya iya kyautata yadda ya kamata a yi shi na kowane abin da za ka yi ka ilmantar da mutane ko koyar da yara ne ko koyar da mata ne ko koyar da manyan mutane to ya zama ka koyi yadda ake yi in kuma ilmin aka da zuwa azini da da'awa za ka rika zuwa ƙauyuka kana ilmantar da mutane shi ma dole ka koya ka koyi yadda za ka magana da 'yan ƙauye ka koyi yadda za ka magana da 'yan birni in ba haka ba yanzu misali ka ɗauki irin darussa da ake a cikin birane sai ka tafi ƙauye ka bani mutum ko a cikin kama fasi ya bar maka karatun ka amma ba ƙauye babban abin da za ka ji hankalin da shi ne misalai da suke da alaƙa da rayuwa irin ta misalai na ƙauye misali akan gona da sunayen abubuwan ƙauye da kuma rayuwar makotaka rayuwar zamantakewa harkar zai da ta shafe shi da rayuwa kuma ta kasa kasa ba ta fantamawa ta duniya ba duk waɗannan abubuwan su mutum shi masara za ka a yi karatu a wannan bangare shi ma sai da kuma ina yawan nanatawa a kan wannan saboda muna samun kurakure sosai a rashin karatu a wannan bangare ko wanda ɗaukar duk gwargwadon abin da ya sani na wasu abubuwa to sun ishe shi ko ma da ke magana a kai wannan abu kuma ba haka ba ne سيدي وتعليم عن المكان والمدن سيدي وتعليم العلم النافع فكما علم تم علمي لأمخانيه فيما أتوك تأشي ويدخل في ذلك القضاء حوائج الناس يجد بشيء أبو بكر من هذا الزهر السنة بيه المكاتر مثالي أقول لكم مثلا لأن الله سبحانه وتعالى يقول يقصد ذات ذات سوء كمن أن لا يقول يثبت أمخانيه مثالي إن دي أكتب جاوني أبو دمك أن يكيمك وأن يكيمك وأن ينزل في الحديث ba ruwan da girman kai ya shiga harkar wannan da ke maka masa shiga harkar wani ko da kuɗin da ke hannunsa ba su yawa ba yan ana yin da kuɗi ba a'a taimako na harkar rayuwa shi dan adam kun ya shiga matsala kuma kowa ya watsi da shi to yana samun matsaloli a zuciyarsa har da wasu cututtuka ana samun hasada me yasa daga cikin maganin hasada fi da kan ko idan masu kuɗi suna fita zakka wannan yana sa talakawa ba za su yi hasada ba da haka idan aka bar mutum ba a taimaka masa yana shiga hasada zai ci kowa hasada kuma cuta ce a zuci da take haifar da wani abu a aikace da wahala ka samu mai hasada wata ran bai kokari ya sa hasada na kasa a aikace ba me ma'ana aikace in ma ya sa hannu kila ba a kai da bakami to sai ka ga an shiga fashi ko ana aura wajen da mutane da haka idan ana taimakawa mutane al'amura suna yin mutane sauki Allah so ka ce mana lambuna a dan haka a yi taimaka mutane ke minka ta riƙe gurbati da yayin musu abubuwan bakin ciki yanzu ka kaddara akwai misali da kullum na kan ba mu shi na ma ce wallahi ina kokari mu daure mu daure mu lada shi irin yawan ziyarar marasa lafiya a cikin a daure da ake yi musamman a wannan watan da azumi ne watan insani da ake yin ta maka ayyukan da za ka kake na aiki mutane suna nan a kwanci har rubuta musu magani wani ma ɗari biyu aka rubuta kuɗin magani amma ba su da ɗari biyu ba wanda zai zo ziyara su kuma ɗari biyu da nuna kai kana ganin wani kana da dubu goma sannan da ke zuwa tare da bawa kowa kaza da kaza in ɗari biyar ne a cikin misali kake kana da dubu biyar a jihunka ka ɗauki ɗari biyar aiki da manuka ta yi yawa ko to dari biyar ka je ka gai da wani ka ba mu shi da makocinsa su raba ko kunu aka fiye maka wanda zai yi mu da baki yau da shi ga jiya asibiti idan ba su da ɗan uwa a garin da za su kawo maka ka duba ladan da za su kawo to muna bayan hanyoyin ladan ne ga sunan da yawa to amma kuma kullum mun fi tsayawa mu tunanin a mu zauna mu rika ganin laifukan wasu waɗannan abubuwan idan baka yi wani aiki na alheri ba kullum fadar wani kaza wani kaza wani kaza ka sani ba cewa kana tsara wa kanka alhaki ne shi kuma wannan kana sauki kana sauki maka shi da kake zaki ne amma da ka san ka tafi na ka aiki na alheri Allah maka da kuje aiki baka waɗannan abubuwan kuma za ka ga amfani Allah maka shi ya taimake mu sai da wani zalimi shaddadi da kuma gudun da tsananin da ke kansu shada'idi kenan ma'ana duk wata shidda da ta auku a kan mutane to kai kokai ka wato taimaka wajen kusar da damuwar da mutane ke shi wa iyadatu mabahu da kuma ziyartar marasa lafiya da kuma na mutane yau akwai ina kina taba ba ku labarin wani bawan Allah da ya musulunta sakamakon kirista ne sakamakon wani musulmi ya kai masa ziyara dan ga kamar wani musulmi zai ya zama cewa ba su da lafiya ya samu wata kanta haka kai su landa asibiti yana da wani abokinsa da suka yi karatu kan saudi arabia sun yi karatu kan da rikici amma suna waya lokaci lokaci sun daga da kasuwa shi ne shi dan saudi arabia in baban sa ne mai kuɗi ya ji labarin cewa ga wannan da suke kan da tare a london ba su da lafiya shi kuma dan gane ne biki ya ji labarin sa cewa yana kwanci shi ne ta so ka kalla da ke da saudi arabia ya zo london dan yi biki ya biya kuɗi kuɗi da wannan wannan na faɗa ne saboda shi ne kuɗi ne zai iya wannan ko da ya je ya same shi shi ne yake bin shi kana nan da ba shi ta ayyana nan sai shi tambaye shi ya kawo shi dan da kuma na zuciya nake shi wala na zuciya bayan ko ba ka da lafiya ne zuwa shi shi ne a lokacin nan sai wannan abu sai ya yana faɗin kalmar Allah ya sauke maka Allah ya sauke maka shin ku da ma addinin ku ya halatta ka roƙi Allah ya warkar da wata ba a jini shi ne in ka samu lafiya ne da ke in kana da lafiya ashe an jarba ko ya je shi ke samu hanya to a lokacin nan wanda ka sai fara tantuwa a mutum kace wannan mutumin da ka tafi a rike kawai ya taso ba kome sai ne zai ga shi ba lokacin nan shi ne sai fara yin tunani sai ka kai zai roƙi Allah yake a lokacin da yake cikin kirista ya san musulmi Allah ke cewa shi kuma suna cewa ba su shi yake a ranar nan karo na farko ya fara amfani da lafazin Allah sai shi ya Allah in ka warkar da ni daga wannan ciwon ni kuma ban musulunta shi kuma Allah ne yake shine Allah ya shi mutumin da shi ke ban labari kuma wannan ni da shi da ya ce muka zauna da shi sai yake cewa ba a kwana uku ba kawai sai ya zama cewa an zo an yi shi an je an ce masa yawon bayan da yana cikin abubuwa kansa shi ne tsanani a jikin amma Allah ku shi kafin kwana uku wallahi ku ke yi to yana aka ce aka ce aka tsira ne cikin shi aka ji goma aka yawo da shi a nan da a tabbatar da cewa wannan magana ke da cikin cewa mutumin nan wanda aka mana wannan rahoton ana ta kawo labarin wani ba ne ya go duk wanda mutum zai yi na zo da shi na san shi to shi ne wanda aka yawo shi aka bincike aka gano cewa ashe haka kawai ya samu wannan wani ba a san sababi ba ba wani abu gudun da ba haka da kuma komai ya tafi gaba ɗaya ba kuma shi ne a lokacin da aka sallame su da aka wuce ya zauna wai ya kara tabbatarwa ba ba abin da zai dawo ya ɗan yi wasu kwanaki a nan sannan sai ya ce shi gaskiya ai daga nan saudi arabiya ne me za ka yi gaskiya musulunta ne saboda ne yake shi saboda abin da ya gani na halin musulmi ga wannan abin da ya gani maka ya tashi kuwa ya tafi neman visa suke ya je kuka ji wannan ya tafi suka ce ya koma gani ta koma gani ne dan ba su aka ba shi visa ya shiga kuma ya tafi kuka ji ya ce shi ne ya je ya karbi kalmar a ko'ina ba sai ya je kan kowa da shi ne tunanin ya je kan wannan ba Allah ya tara aka tara mutane aka ba da labarin da shi ya tara maka malamai suka yi maka bayanai da sunanci ya fahimci abubuwa aka ya kuma karbi kalma ya faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma sannan aka bar shi wani lokaci dan ilmantarwa to shi ne sabbin ba suka kawo mutum madina aka ce a samu wani aka samu wani da cikin ɗan uwa dan yi maka ilmantar da shi addini har wata guda suka zauna tare da shi to wannan irin abu duk da kuma sakamakon mai sakamakon wannan kawai ka je ka ba ka ga ziyara da wanda ba shi da kuma ku duba ku wannan ba musulmi ba haka kai maka wannan saboda wannan hali hali musulmin ka har ya zama abu ne to Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi yasa kuma kike zama biya lamarin musulmi addini ne ya tauki in har ba ka dauke da gaba kake yin ka ba za ka ji dadin sa kuma kowa za ka iya mu'amala da shi a duniya kowa duk kafirci ne kafirci za su yi mu'amala da sai idan adawa ko ko in yanka sai da wucin bindiga ya kake ka wannan da ma za ka saka gudu ko amma in dai mu'amala ce za ku yi ku zauna ku tattauna to kai ne kake da abin da za ka ja hankalinka ba su ne da abin da ja hankalinka kaga ya kamata a ce shi yi amfani da damar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu mu yaɗa wannan addini ta hanyar halaye masu kyau to sai ke cewa wata shirye da jana'izin da kuma wato raka jana'iza mutum in ya mutu a bi jana'izarsa don uwa musulmi a kai shi makabarta wani biya na cikin aikin alheri da mutum ne za a zama mutane ba ruwansu za a zo a ce wani ya rasu ko sai kama hanyar su kira su kwanciyar su an ce ga gina ina karfe kaza za a yi ga suna ta ciki ba su ba da mutane sun san ladan da ake samu a wannan da ba su yi wannan yace wa irshadu qadiri kai hatta idan mutum ya fada ka shi yadda shi kake masa ga hanya ai na sanin ba ko yau ke san gidan wani ko ko wannan sun san nuna masa gidan wani kada da lada da Allah mutunci a zai ba sannan yace wa i'anatu man ya'malu amalan da taimakon wanda ke aikata wani aiki mutum ko yana noma ƙarfinsa ya gaza don unguwa ka abinci da Allah yau gonar wanda za a je in ma ba ana kowa ya je za a ba ku je a ce kowa ya aiki yau daga karfe kaza zuwa karfe kaza in sha ɗaya ta yi da Allah ku zo mu haɗu za mu je mu taimaka wa wani a gonar na Allah ya zama yi wani abu duk mutumin da ya yi rauni da cizo za ka ganshi ya yi rauni a unguwa a cikin gari in ba shi da ƴaƴan da za ka gaya shi ke nan kowa yana kallon sa ba ruwansa kuma ga shi ba shi da wata hanya da zai ci da kansa da shi sai ƴaƴan matansa manya kuma duk an manyanta ƴaƴansa kuma idan ba idan kuma ba shi da ƴaƴan haka za a bar shi za ka wannan abu ba daidai ba ne ya kamata a rika taimakawa juna in ma kowa aiki ya dame shi yana da abubuwan da tafiya da kasuwanci ka ɗauko kuɗin bare ma ka ɗau ɗan bare ma kuma su ce jibo na ma da ke maka masa kai za ka kamila ne ko ba ka wani to dai yana da kyau mu rika shiga cikin rayuwar junan mu wannan shine ma'anar musulunci nan da kuma wato kyautatawa sai ce wal amalu liman la yusibu al amala wanda kuma ba zai iya ba ai masa shine dai kamar da kuka wanda yake yi a tayar shi misali mutum yana aikin kaga yana yi amma ba zai iya kala sawa karfin ka ya gada to sai a tayar a tayar shi in kuma ba zai iya ba kwata kwata to a hada a je a yi maka a wasu wuraren da ke irin wannan taimakon suna haka kuɗi suna ajiyewa ko da wani zai shiga irin wannan yanayi din sai a taimaka maka ko a biya ɗan bare masu maka ko makamancin waɗannan abubuwa din ko idan auren ƴaƴa sun taso maka a taimaka wajen saya maka ko gado ko katifa duk wannan abun yana cikin abin da zai taimaka mutane su samu son junan su sai ce wani abu zalika da makamancin waɗannan mimma huwa a min al-ihsan alladhi amara Allah bihi wanda yana cikin abin da ko ihsanin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da shi ويدخل في الإحسان أيضا فالسوء الإحسان الأمر الإحسان في عبادة الله تعالى وتشوفك وعبادة الله وهو كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ونشر كما من الله صلى الله عليه وسلم هكذا أن تعبد الله كأنك تراه فبوتا وألا تمركن جنوس فإن لم تكن تراه فإنه يراك كودا كذاك جنوس توشي ألا لا جنوس ولما إن تفسير أن نجمع كما كلمة الإحسان لكم ولم تكن kada wani yake ku ga yin kasar misalin ma da wani abu wanda ba abin da annabi faɗa ba wannan babu ne babba sannan kuma wannan duk sun shigo ciki a kasancewar Allah ko kuci abin da ya umarni da shi ne aikin gudu ne faman tasafa bi hadhihi sifat to duk mutumin da yake sauki da waɗannan sifofi kana da min alladhina qala Allah fi to yana cikin waɗanda Allah madauki yake dangane da su lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada ala wa ta'tiqu mutumin su cewa lil ladina ahsanu al-husna wa ziyada waɗanda suka kyautata to suna da alhusna alhusna nan malamai sun fassara ta da aljanna fa akwai tabi'ai riwayoyi da yawa al-imam as-sabri ya rawaito a cikin tafsirin sa sun fassara abin da ake nufi alhusna shine aljanna ziyada din kuma shine ganin Allah to wannan ya tabbata da ya kushi inda kafi akwai hadisin suhaib da annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ziyada din da cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala wa kana Allah ma'ahu kuma Allah bin zama yana tare da shi يسدده ويرشده ألا يهديه هذا الأمر ينا كل شيء يمشي ويعينه ينا في مقاطع على كل أموره أكن ذكر الأمر to wannan shi ne abin da abin da ka ko dole mu tsaya nan cikin cewa sabon da su zama da hakima yace wannan ma ba wata ta'ala yayin da Allah shi ya gaba a min cikin ahkam siyami wal jihad bayan Allah ya faɗi hukunce hukuncen azumi sannan jihad ذكر احكام الحج في بدأها سبل تركم شيء يسكت على أي الحج ولا ان شاء الله لنا كانوا ذلك من جبر اقول لله مسكينا الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم كلهم يحبون اول بيانين بمثل كامل yana sa mu fahimci ayoyin nan yadda ya kamata kuma darussan da za mu ɗauka da gaske suna fita shi yasa wannan littafin kuma da kuka san kullum shekara ina fita nan tsaya akan cewa mu karanta wannan littafin fahimtar bawa wannan da yadda yake za ku abubuwa fahimta mai zurfi na fito da shiryarwa da za ta amfani mutum a ake da ayyukan su sa su akan hanyar mai kyau a kaɗan ne za ka samu kusa irin waɗannan wanda ke ake kaɗaitawa amma duk da haka ne sun ka kwatanta su da wasu da yawa da mukan bin ayoyin kawai ni yana wa irin tafsiri nan ba mu bi irin abin da imanin ya ambata ko fa'idodi da dama da muke fa'idanta da su ni da ku baki ɗaya kuma muna fata Allah mu ci ba mu damar fahimta su sosai ya ba mu damar aiki da su Allah kuma ya kara tabbatar da mu akan hanya mai dajiya da ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فما كان يدعونه